رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yankuwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai albarka yinin lahadi wanda ya daidai da tara ga watan ramadan hijira na da shekara 1443 daidai da goma ga watan april wanda miladiya yau shekara 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na ihya usunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke yin sa munasaba ta watan ramadan wanda muke a dararen wannan wata mai albarka watan alkur'ani watan yantawa daga wuta watan rahama watan gafara idan ba a manta ba mala cikin suratul a'raf karatu ya tsaye da mu a ƙarshen aya mai namba ta sittin. da 71 za mu tashi aya mai namba ta 72 insha Allah mun gama isa ta annabi hudu alaihi salam da mutanensa ya kuma za mu dora kan annabi na gaba shi annabi salihu alaihi salam Allah rama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم to a jerin giyar kissar annabawa da take wannan sura suratul a'raf wannan shine manzo na uku mun yi annabi nuhu alaihi salam jiya muka karanta kissar annabi hudu alaihi salam ya kuma karatu ya kawo mu kan annabi salihu alaihi salam wanda Allah ta'ala yake cewa wa ila samudan wa ila wa ila samuda akahum saliha wa ila samuda akahum saliha mun turawa da samudawa dan uwansu annabi salihu alaihi salam shi ma dan uwansu ne kuma himatsatso ne daga tsatson annabi nuhu alaihi salam zuriyar annabi nuhu ce game da bayani ya gabata a jiya annabi hudu jika ne daga cikin jikokin annabi nuhu alaihi salam shi ma annabi salihu haka domin dukkan wanda ya zo bayan annabi nuhu bayan tufana to zuriyar annabi nuhu ne daga annabi nuhu gaba ɗaya zuriyar ta ƙara yaɗuwa ta cika duniya gaba ɗaya allah ya ce qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru shi ma annabi salihu alaihi salam sai ya fara da irin abin da yan uwansa suka fara shine a bautawa Allah shi kadai kada a hada shi da wani kada a yi tarayya ga Allah wannan kuma shine da awar annabawa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba wani manzo face abin da zai fara faɗa wa mutanansa wahayin da Allah ya masa shine Allah ne kadai abin bauta da wannan suke farawa annabi nuhu ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru annabi hudu ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru annabi salihu shi ma haka ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru ya ku mutane na ku bauta ma wa Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta idan ba Allah ba qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa mu'ujiza ta zo daga ubangijinku albayyina ana yin almu'ujiza wannan taguwan da suka buƙaci annabi salihu ya zo da ita ita ce bayyina ga hujja nan ta zo muku daga Allah wannan bayyana din ya fassara da cewa hazihi naqatul lahi lakum aya wannan taguwar Allah ce an ce mata naqatul lahi an mata an mata idafa zuwa ga Allah naqatul lahi suka ce an jingina ta zuwa ga Allah idafatu tashrik ne an jingina ta domin girmama ita taguwar isar yadda ta zo to wannan taguwa mai girma ce domin abinda suka yi wa annabi salihu alaihi salam kame da malam ibn kasir ke faɗa cikin tafsirinsa akwai wani dutse a bayan garinsu wanda sun rayu a yaman wajen hadramaut nan can hijaz a nan samudawa suka rayu wajen yaman ta yanzu dai akwai dutse ƙatoton dutse a bayan gari haska cewa annabi salihu alaihissalam in kai annabi ne allah ne ya turo ka wancan dutsen da ake ce masa alkati ba muna so ya yi naƙuda ya yi yunƙuri taguwa ta fito daga cikinsa idan ta fito kuma da yadda tana binta a baya ita ma ta fito tana binta a baya to idan wannan ta faru to shi ke namun yadda kai annabin allah ne duk abin da ka faɗa za mu yadda ya ce in hakan ta faru za ku gaskata ku yi imani suka ce e annabi salihu ya yi nafila raka a biyu roƙi allah ya ce allah ga buƙatar mutane na kuma sun ce idan kai hakan za su yi imani ya allah ka yi suna ji ko suka ji dutse ya fara naƙuda iya rubuki ko sai ga taguwa ta fito daga cikinsa kamar yadda suka buƙata da ta fito kuma sai ga yadda tana binta a baya kamar yadda suka buƙata to sai allah ce hari na ƙatullahi wannan taguwar ta Allah ce ba ta hawo shi ku kiyaye ta kar ku cutar da ita idan kun cutar da ita abinda zai biyo baya ba shi da kyau an fahimta to shine mala yace an jingina taguwar zuwa ga Allah idafatu tashri kamar yadda za a ce baitullah an gane ko ko ibadur rahman bayin Allah mai rahama dakin Allah dakuwar Allah an jingina zuwa ga Allah domin girmama su domin su daban suke a sauran ɗaiɗaikun wanda ba su ba sai annabi salihu yake cewa hadhihi naqatul lahi lakum aya wannan taguwa ce ta Allah wanda ta kasance aya gare ku aya ce mana tunda kun buƙaci ta zo kuma gaci Allah ta'ala ya kawo ta fazaruha ta kulfi ardillah ku kyale ta ta ci daga ƙasar Allah kar ku shafe ta da cutarwa ku batta ta ci ta sha daga cikin ƙasar Allah tunda naqatul lahi ce wala tamassuha bisu'in kar ku yadda ku taba ta da cutarwa da mumura fa ya'khudhukum azabun alim sai azaba mai radadi ta shafe ku an bayyana annabi yazo ya karanta musu sakon da Allah ya turo shi da shi shine a bautawa Allah shi kadai kar a hada shi da wani kar a yi shirka kar a mai tarayya he suka buƙaciya ba su yin imani da annabi salihu har sai ya zo musu da wannan taguwar sai ta bayyana za su yi imani yadda suka buƙata kuma ga taguwa ta bayyana kuma an ja musu kunne kanta kasa cutar da ita su kyale ta su rabu da ita ita kuma wannan taguwa sai Allah ta'ala ya kaddar cewa akwai wata rijiya a garin babban gunda ake shan ruwa ana ce mata bi'irun naqa sai Allah ta'ala aike cewa qala hadhihi naqatul hashirbun wa lakum shurbu yawmin ma'lum sai aka raba shan ruwan garin gida biyu yau idan taguwa ta sha ba mai iba ruwa a rana ita ce za ta shanye gaba daya gobe kuma ba ruwanta da ruwan ku ita iman kayan masu iba ruwa sai su ibi na yau da gobe kenan yau su sha su bar mata gobe ta sha yau su sha gobe su bar mata sha amma duk da hakan kuma tana zagayawa suna tatsanonin da suna sha daba-daba unguwa-unguwa take zuwa sai kowa mai bukata ya tatsunula ya koma gefe ya sha kayansa haka take yi rani da damuna ba ta gajiya ba domin mu'ujiza ce kuma daga kumfe ko take duk al'ummar garin sai sun wadata da nonanta an fahimta amma ran da rashin ruwanta za ta shanye ruwa gaba da kuma annabin ya sanar da su haka tsarin allah ya tsara tsarin yau ruwanta ne gobe na ku kiyaye wannan tsarin kar ku cutar da ita to ana cikin wannan yanayi kame da nan surtu shamsi mata kike ba mu labari annabi salihu alaihi salam ya jawo musu kune game da wannan taguwar ba ku ba ita ba yanda malamai suke faɗa wallahu a'lam an ce akwai lokacin da za su haɗa giya su sha to a rannan sai aka rasa ruwa sai ake cewa a yau shan ruwan taguwa ne duk garin na ba inda za a samu ruwa sai dai gobe to yiyan ta kama su akwai wani wanda ake ce masa ƙudaru sai yake cewa yau kam sai ya je ya soke wannan taguwar kowa ma ya huta ya za a yi suna buƙatar giya kuma ce wata dabba za ta shanye ruwa ba za a samu ruwa ba su bai daba yi ne fa kazzabuhu fa aqaruha idin ba asa ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiha da suka turo marashin arzikin su shine kudaru idin ba asa ashqaha fa qala lahum rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu naqatul naqatallahi wa suqiha wannan taguwar Allah ce ba ku kiyaye ta kar ku cutar da ita fa kazzabu ya sa gare ta shi fa aqaruha suka ji suka soke wannan taguwa so kashe ta da tsabar jangalowa kai musiba taguwar Allah ce ba ga yadda ta zo an ja musu kuni an ce kar su kuskure su cutar da ita amma duk da haka dake azalta hausu suka je suka cutar da wannan taguwa sai Allah ya ce fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha sai ubangiji ya yi labul da su gaba daya domin an ja musu kunne karsi kuma sun yi an fahimta to wannan ita ce taguwar a samudawa sun rayu a wancan ƙasa ta hadramaut kamar da na faɗa a can yankin yaman ta yanzu wata rana kamar yadda abdullahi dan umar yake cewa mazan allah sallallahu alaihi wasallam za su je tabuka daga garin madina to sun wuce ta wani area da samudawa suka rayu wannan rijiyar wanda suke shan ruwa da su da taguwa sai da mazan Allah ya nuna musu rijiyar ya ce wannan ita ce rijiyar da Allah ta'ala ya raba shan ruwan mutanen da ya taguwa da su wannan ita ce rijiyar har ma ɗan umar kita sun jawo ruwa a rijiyar sun sha a lokacin suka wuce ta kufayen gidajensu har za su leƙa su shiga himar zala ya hana su ya ce akwai yiwuwar abin da ya sami ku zai iya samun su abin da ya same su zai iya samun ku ko dai ku gani mu wuce ya zama wannan izina gare ku kawai abdullahi dan umar ya rawaito a diskin da ahmad dan hanbal ya faɗa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu game da garin da mutanen annabi sallallahu suka rayu to wannan ita ce abin da ya faru ga taguwa ta zo ga kuma irin yanayin da taguwa ta zo daga kumfe kun a al'adance bayan da za a ce wai dutse ko ka za ta fito daga dutse ba zai yi wa tun da Allah ta'ala bai kaddara haka ba to amma don a ƙure annabi a kai shi bango sai aka ce yi wannan kawai sun faɗa da izgili suna ganin kawai ba zai yi ba a ganin idansu ne sai ganin ba zai yi ba amma akun Allah mai sauƙi ne ba ma zalika ala lahibi aziz wannan kuma duk wanda yake min tarihin annabawa duk haka tana faruwa da su dukkansu sai an ce su zo da kaza in gaskiya suke fada idan kuma suka roƙi Allah sai ya zo da wannan abin annabi Musa alaihi salam shi da yake wanda aka tura shi gare shi yafi kowa ta wurin kashe ne fir'aun dai dai dai dai sai da Allah ya bashi mu'jiza guda tara kowace mu'jiza ce mai zaman kanta kuma qur'ani duk ya ba mu labari daga ciki akwai abin da muka karanta a baya ne ko a gaba za mu karanta a cikin wannan suratul a'raf Allah ta'ala ke cewa wa qalu mahma tatina bihi min ayatin litasrana biha qalu mahma tatina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin fa arsalna alayhim الطوفان والجراد والقمل والضفادع والطفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين a mu'jiza da Allah ta'ala ya karfafi annabi Musa da ita nan ga guda biyar Allah ya kawo din da ya ce dama wala qad arsalna Musa ila fir'auna wala qad arsalna Musa bitis bitis ayatin bayyinatin Allah ya tura annabi Musa zuwa ga fir'auna da ayoyi guda tara na farko fa arsana alaihim tufan a lokacin annabi Musa an maimaita tufa na ruwa ko ina ruwa ya cinye gida ya cinye gonaki duk mu'jiza ce idan hakan ta faru ya zigar zai annabi Musa roki Allah idan Allah ya tsaye da wannan to za mu imani da kai annabi Musa ya roki Allah ruwa ya tsaya rayuwa ta dawo wanda ake yi suka sake komawa kan kafircinsu bayan an shafi lokaci daga nan sai ko fari a tsufa da waljarat sai Allah ya sake biya annabi Musa mu'jizar fari duk inda suke fari ne a ciki fari gida fari waje fari kwanciya fari a cikin abinci ko ina nan ma suka garzi annabi Musa ud'ul na rabbak la in kashafta anna rijiza la nu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il har in Allah ya dauke mana wannan musifar Allah zamu imani da kai annabi musa ya roƙi allah fari suka guce babu aka nemi su aka rasa daga nan za su imani ba su yi ba sun ɗauka abin ya wuce daga nan da aljarada sai al'ummal sai ƙwarƙwata ƙwarƙwata maza ƙwarƙwata mata har biyar auna ƙwarƙwata daga aibin magana ta ƙadda magana ta lalace ai kowa ƙwarƙwata ta dame shi sosa kai jiki ko ina nan masa garzewa annabi musa roƙi allah idan wannan kwarkwatar da ta wuce babu ita za mu imani da kai annabi musa bai gajiya bai ce allah ɗauke musu ya ɗauke daga nan ba su ƙare imani ba suka ci gaba da kafircinsu sai kuma ga kwaɗi yi ne wadda fadi'a kwaɗi ko'ina gun zama kwaɗi cikin abinci kwaɗi gun kwanciya kwaɗi allah ya cika ƙasar da kwaɗi ba yadda za ka yi na masa garzo annabi musa roƙa mana allah har in dai wannan abin ya wuce yanzu kam dai za mu imani da kai annabi musa roƙi allah aka nemi kwaɗi aka rasa suka ci gaba da kafircinsu daga nan kuma sai addama sai jini allah ya mai da ruwansu gaba ɗaya zama jini idan mutumin da ya imani da annabi musa alaihi salam shi zai ɗebo ruwa normal ya sha amma duk mutumin da ya kafircewa annabi musa ya kuma ruwansu jini ke komawa a ebo ruwa a rijiya ɗaya mutumin da ya imai da annabi musa ya sha ruwa mutumin da ya ki imai da annabi musa ya sha jini haka allah yi wannan ikon domin duk su gane allah shi ne allah daga nan masu kaki imai da annabi musa alaihissalam ya roƙi allah wannan jinin ya wuce nan akwai mu'jiza guda biyar rufa na aljara da al'ummar addafa zai sai addama a wani gu kuma allah ta'ala ya biya annabi musa aliyyaddu wal asa annabi musa idan ya fidda hannunsa wanda za a yadahu faiza iya bai za'ulin naziri idan annabi musa ya fito da hannunsa haka to ba wanda ya sai wani hannun kamar rana za a gani in ya fito da shi kamar rana zai koma haske ba mai iya kallon hannu shi ma mu'ujiza ce daga nan ga al'asa sanda annabi musa iya ajiye sandan sai da zama macijiya in ya kama ya dauke ta kuma ta koma sanda ita ma wannan mu'jiza ce daga nan ga infilaqil bahar na takwas kenan annabi Musa idan ya sa sandar sai bigi ruwa sai hanya ta bayyana akan ruwa hanya ta bayyana ai ta ficewa ita ma wannan mu'jiza ce mu'jiza ta tara ita ce at-taura din littafin da Allah ya bi annabi Musa alaihi salam shi ma mu'jiza ce to annabi Musa shine annabin da Allah ya tara mai wannan mu'jizojin da banu Isra'ila sun fi kowa tauran kai sun fi kowa wahala sha'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma shawa sun ce ba za su imani da shi ba har sai wata ya sauko daga sama ya zo gaban mazan Allah ya balle biyu idan ya balle biyu rabin sai shiga ta dama ya fita ɗaya rabin ya shigo ta hagu ya fita ya shigo ta nan ta rigar sai ya fita ta nan ɗayan ya shigo ta nan ya fita ta nan kuma suna kana wuri a gagiri kuma ya koma sama ya haɗe suna gani sai haka ta faru za su yadda annabi muhammadu mazan Allah annabi muhammadu ya ce to in aka yi hakan za ku yadda ku imani suka ce suna tsaye a garin maka Allah ta'ala ya sauko da watan wata wannan wata namu na saman nan ya sauko ya zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabe gida biyu da ya rabe gida biyu yadda suka bukata rabin ya shiga ta da hannun daman manzan Allah ya fita da hagu ɗaya rabin ya shiga ta hagu hannun mazan Allah ya fito ta dama kamar yadda suka bukata kuma suna gani watan ya tashi ya koma ya sama ya haɗe ya tsaye a gunsa iya ce to ina labarin imani sai Allah ta'ala ki ce a ita rabati sa'atu wa shaqal qamar wa in yaraw ayatin
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا na'am يعرضوا ويقولوا سحر مستمر mm muje wa kazzabu وكذبوا وات- فكذبوا واتبعوا أهواءهم mm وكل أمر
mustaqim وكل أمر مستقيم Allah ta'ala ke cewa idrabati sa'atu wan shaqal qamar kiyama ta kusa wa mutane a lokacin da wata ya tsage gida biyu tun a wancan lokacin Allah ke cewa kiyama ta kusa yawa ba sama da shekara 1400 da wani abu tun da wannan mu'jiza ta bayyana suka gani to tabbas kiyama ta kusa yawa kaga a cikin kusancinta an shebe shekara 1400 da wani abu kaga min babi aula yanzu a ce kiyama tana kusa da mu kenan tunda din lissafi da kace an janye dubu da wani abu a ciki kuma dubu da wani abu na shekaru kaga a tafiyar ta yi tafiya yi Allah ta'ala ke cewa a lokacin da abin ya faru maimakon su yi imani Allah ya ce wa in yaro ayatan ya uridu wa yaqulu sihrun mustamir da watan ya sako ya tsage kamar yadda suka bukata ya koma sai suka ce kai ai wannan wannan sihiri ne su ba suka ce ai ba su suka ce ai amma suka kuma wannan sihiri ne ai Muhammadu ya kware a sihiri a in ba mai tsafi ba sai wannan wata ya sako ya tsage kuma ya koma wannan ai sihiri ne sihirin mustamir wannan ai sihiri ne tafiyayyen sihiri wanda gada yayi daga iyaye daga gano fakazzabu suka karyata wattaba'u ahwa'ahum suka bi soye-soyen zuciyarsu to in kun duba duk tarihin annabawa gaske kuma ka'idan Allah in dai mu'jiza ta zo ba a yi imani ba to abin da zai biyo baya halaka ce duk annabin da aka ce ka zo da kaza kuma ya zo da wannan mu'jiza kuma aka ki karɓar imani to magana ta gane abin da ya sa al'ummar manzon Allah ba a halakar da mu ba to waccan addu'a da manzon Allah ya mana ita ce kawai amma lokacin da suka karyata manzon Allah bayan watan ya sauka to da a lokacin za a halakar da al'umma gaba daya to shi ma annabi salihu alaihi salam sai yake ce hadhihi naqatullahi lakum aya wannan taguwar Allah ce kuma aya ce gare ku kyalita fazaruha ta kulfi ardillah ku kyalita ta ci daga kasar Allah wala tamassuha bi su'in kar ku shafe ta da cutarwa bi aqrin aw darabin da suka ko duka ku kyalita fa ya'khudhukum azabun alim idan kun yi wannan to azaba mai radi za ta ci muku za ta shafe ku daga nan me faru
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض Mm.
وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا na'am وتنحتون الجبال بيوتا Allah akbar فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين annabi salihu alaihi salam ya ci gaba da yi musu wa'azi ya ce wadhkuru ku yi tunani ko tuna ya ku mutane na ku tuna ba ku yi tunani ko azantu fa ku san abin da kuke yi iz ja'alakum khulafa ku tuna yanda Allah ya mai da ku kalifofi wa'ansu Allah ya halakar ya mai zo ya mai ku da wunsu kamar da irin abin da annabi hudu yake faɗa wa mutanensa mutanen annabi nuhu ba Allah ya halakar ya zo da ku ku kiyaye to shi ma annabi sauri suke maimaita irin wannan kalmar ku tuna fa ku kalifofin wa'ansu ne min ba'adi adin bayan Allah ya halaka adawa bayan ya halaka sun ibin annabi hudu ya halaka su to kuma gashi Allah ya maida ku kalifofinsu a bayan ƙasa ku kiyaye kar irin abin da ya faru a jiya yau ya same ku shine ku- ku tuna ku kalifofin Allah ne wanda kuka zo bayan mutanen annabi hudu sun shuɗa wa bawwa'akum fil ardi ay askanakum fil ardi Allah ya zaunar da ku a bayan ƙasa bawwa'a shine sakkara Allah ya yarda ku yi gini ku zauna ya hore muku ƙasa da ruwa da iska ku rayu Allah ne muku wannan ba tare da kun biya shi komai ba yayi ikonsa ku zauna ku amfani ƙasarsa yayi muku ruwa na ni'ima ku amfane shi ku shaki iskarsa ku rayu to shi mai muku wannan fa shine yake can ku bauta masa shi kadai ba wa bawwa'akum fil ardi tattakizuna min suhliha qusura ku je ku samu kasar inda ya muku Allah ya hore muku kasar ku dinga gini kuna benaye a ce tun lokacin annabi sallallahu ake beni a duniya ba yanzu aka fara shi ba tattakizuna min suhliha qusuran alqasru iya da ma'ana guda biyu ko katon gida irin gidan fadadin nan yin ana ce mai kasuru ko beni hawa hawa gini yayi sama ima ana ce mai kasur to tun a lokacin annabi salihu suke benaye suke manya-manyan gidaje to ku tuna da yardar Allah da ikonsa ya hore muku ƙasa kuke zamto kuna gini a kanta kuna abin da kuka dama to Allah da ya muku wannan fa shine ya ce ku bauta masa shi kadai an fahimta mu ma wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tunatar da mu wannan a cikin suratul mulki huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Allah ke cewa huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan Allah shine ya maidar ya ya sanya muku wannan kasa horariya zalul ay sahula sahulatul isti'mal wanda Allah ya sauwake sarrafa kasar zaka iya gini kai kasa a tona irin rezabuwa ne sokawai ne wane ne wane ne har irin underground abubuwa ana yi gashin da Allah ya maida kasar kamar dutse hakan ba zai yi ba za a kwakula a tono ma'adanai a ƙasa za a fasa a yi hanyoyi gari zuwa gari ƙasa zuwa ƙasa duk yardar allah ce mai da ƙasar horariya ku yi shuka a kanta ku noma da allah ya mai da ƙasar kamar dutse wani abin ba zai yi ba ko a mai da ƙasar kamar taɓo wani abin ba zai yi ba sai mai da ƙasar daidai buƙatar bukatana ba ta yi laushi da yawa ba tana rimsawa da ku ba ta yi tauri da yawa ba ku kasa sarrafa ta kuna tuna wannan a matsayin ni'imar Allah ko sai dai ya kwanta a gida baka sanya Allah ya mai da kasar ba da Allah ya mai da kasar ko ina tauri ba damar a tona ayi wani abu rayuwar ba za ta yi dadi ba to amma Allah ta'ala ya hore mana kasar zalulan famshu fi madakibiha Allah ya ce ku tafi a sasannin duniya ku bi ku fasa hanyoyi ku shiga tafiya ta ilimi tafiya ta kasuwanci tafiya ta sada zumunci Allah ya mai da duniyar gata nan ga hanyoyi nan a cikinta Allah ya ce wa kulu mi rizki ku fasa ƙasa ku ci daga arzikin Allah amma duk da wannan ku tuna wa ilahin nishu za ku koma zuwa ga Allah duk abin da za ku yi makomar ku zuwa ga Allah to a can ma annabi salihu alaihi salam sai yake cewa mutanensa ku tuna fa Allah ta'ala ya hore muku ƙasa tattakizuna min suliha usuran wa tanhituna lijbala biyuta kuna rarake duwatsu kuna yin gidaje da su yadda adawa suke su masu mudawa suna yi su samu katotan dutse a rarake mutum ya yi gida ya yi komai a cikin dutsen ya ɗauka a kansa yaji inda yake so ya ajiye inda yake so in kun matsa masa da karɓar haraji sai ya ɗauka kansa sai ya gaba kuma haka ba ne in kun takura masa anan sai cikin ya gaji da ƙasar baya koma wata ƙasar ya zauna ya ɗauki gidansa a kansa haka suke yi kaga wannan iyaka ni'ima ta ƙarfi kenan mutum duk abin da zai yi na gida da katotan falansa da benansa da boys kwata nasa da ɓangaren iyalinsa da komai sai yi gamo ya ɗauki wannan gidan a kansa ya tafiya sai inda yake so sai ya je inda yake zo kuma ya tsuguna ya aje kayansa in kuma matsa masa goma ya ɗauka ya gaba to haka allah ya hore musu yanzu ba wanda ya sai ɗau ɗakinsa ko ɗakin kara ne ba zai ɗauko ba ba zai dauko ba balanta na ka yi gida irin wannan kace za ka dauke shi a hakuri ba zai yi ba amma sun san mudawa ga irin ni'imar da Allah ya musu watan hituna minar jibali biyuta saurara ke duwatsu su yi gidaje su yi abin da suka dama kuma su dauka su je inda suke so kaga wannan ni'ima ce Allah ya musu annabi su yake tunatar da su wannan ya ci gaba da cewa a'a fadhkuru ala Allah ku tuna irin ni'imomin da Allah ya muku ya ku san mudawa ku tuna Allah ya muku kaza ya muku kaza ya muku kaza wala ta'asu fil ardi mufsidin kar ku juya wa Allah baya ku na barna a bayan kasa kar ku yi wannan ku gane ni'imomin Allah a cikin sa kuke rayuwa ya muku wannan ya muku wannan ya ebo an su ala sabilil misal ya musu maganar gidaje ya musu maganar hore musu kasa da Allah yayi su sarrafa ta ya musu maganar ga taguwa can duk irin wannan su ne manya-manya to akwai ƙananan da bai kawo misalansu ba to ku tuna ni'imomin da Allah ya muku kar ku sake kuna juya baya kuna yi wa Allah fasadi a bayan ƙasa ai hal mu'akkad li'amila fa innahum a'taw min an-ni'am ma a'ta malike shi an ba su daga ni'imomin da aka ba su min qablihim min ahad an ƙara musu dan adawa an ƙara musu ni'imomi wa ziyada aya naqa kuma an ƙara musu taguwa ta zama aya wanda su adawa ba ba su taguwa ba allati sa'aluha wanda suka roƙi shi annabin yazo da ita waye badu anna du'afa amin qaumihi ya bayyana anan cewa masu rauni daga cikin mutanen annabi sallallahu alaihi salam allazina la tarbutuhum awamil musajjala aminu bihi wanda su talakawa ne ba su da komai suna da rauni to irinsu su suka fi yin imani da annabi salihu alaihi salam kuma dama al'ada ce ta annabawa a galadiya abokan faɗan annabawa masu mukami da masu dukiya ne almala'u kamar bayan da muka yaje kenan amma waɗanda suka fi bin annabawa da wuri karan farko to talakawa ne yasa da hirakal yake tambayar abu safiyan lokacin da manzon allah yake nan ya ce matso kusa na zan ma tambaya kan annabin da ya bayyana a maka lokacin abu safiyan bai matulanta ba daga cikin irin tambayoyin da hirakal yake wa abu safiyan ya ce su waye suke binsa a sharafil ƙaumi ne suke binsa an mutu a fa'ahu manya-manya ne suke binsa na gari ko kuma ƙanana talakawa ya ce a talakawa ne suke binsa ya ce haka za da abu ɗan biya kirista ne a lokacin ne fafaroman duniya amma yake cewa haka nan tsarin annabawa suke manya-manya ba sa bi tarakawa ne suke fara bi tukun haka hirakale tabbatar to nan ma sai malai ke cewa su mutanen annabi salihu alaihi salam talakawan ciri sun riga sun miƙa wuya amma abokan rigimar da abokan faɗan su ne shugabanni da masu dukiya fastaqabalahum ar-ru'asa idan ya je wa shugabanni da manya-manyan ƙasa wa'azi sai su jefe shi da magana a yi masa gori a cutar da shi a masa kaza daga cikin irin abin da suke faɗa masa surtu hul ta ba mu labari qalu ya salihu qad kunta fina marjiwan qabla hadha qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in
qalu ya salihu suka ce ya salihu kada kun tafi na marjuwan da fa agon mu kai mai mutunci ne ba mai matsayi ne muna ma kallon mutumin kirki kai kafiri ba shi da kunya mal kada kun tafi na marjuwan da kai mai mutunci ne a idan mu ba qabla haza kafin ka zo da cewa kai annabin Allah ne kafin ka zo da wannan da'awar a barka za a barka za da kai mai mutunci da gumu kada kun tafi na marjuwan qabla haza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna yanzu ka zo ka hana mu abinda iyayenmu suke iyaye da kakannu ka hana mu wannan wato a galabiya idan aka yi rashin dace iyaye da kakannu ba mutanen kirki ba ne suna zama haddasa na ɓattan jikokinsu da yayansu a galabiya ɗa ko jika iya alfahari da abinda iyayensu suka yi ko akan alkhairi suke ko akan shirin suke to abin da da yawa daga cikin kafirai suke kafa hujja da shi shine ai mun taso mun ga iyaye da kakanni suke suna yi kuma Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'qilu shay'an wa la yahtadu za su bi iyaye da kakanni koda ba akai shari'a suke ba koda iyayen ba su hankaltu da bin Allah bai su yi sa wannan matan mahaifa da kakanni ana bin su idan sun bi hanyar daidai amma idan sun saba wa Allah ba za ka bi su ba ga annabi ibrahim alaihissalam yadda suke da mahaifin shi ya bi shi ya nema mai afuwa a gun allah ya yi kaza amma da yake allah bai kaddare shi da karɓar addinin gaskiya ba haka yi mutu da ƙarshe annabi ibrahim ke ya salamun alaika ina nema mu amincin allah ta tare da kai amma na bi ka cikin bautar gumaka ba zan yi ba an fahimta ɗaɗe ne wanda zai iya kafa dalili da bin mahaifansa kuma ya sha a gun allah shi ne wanda in kai dan babanka annabi ne za ka buga ƙirji ka ce ka bi babanka kuma ka yi gaskiya shi ya sa annabi yusuf alaihi salam yace wattaba'tu millata aba'i sai yace ibrahima wa isma'ila wa ishaq ni ina bin addinin iyayena domin iyayen nasa ga sunan ya fada abai ibrahim wa ishaq wa yaqub annabi ibrahim annabi ishaq annabi yaqub to annabawa ne idan mutum babansa ba annabi bane to ba zai buga kirje ce duk abin da babansa ya siya bi ba a'a idan yayi daidai ya bi Allah yawa manzon Allah da zaka bi shi idan ya kuskure ya kauce ka masa addu'a ya dawo hanya wannan haka ake yi to suka ce a kada kun tafi na marjuin qabla haza atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una zaka zo da zaka hana mu kan abin da mahaifanmu da kakanninmu suke yi wannan tsarin da ka zo dai ba za mu yarda da shi ba ba za mu yarda ba ba za mu bari ba an fahimta daga nan annan anan kuma sai Allah ta'ala ke cewa qala lil mala'u alladhina istakbaru min qaumi
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم na'am أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه na'am قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون qala lil mala'u alladhina istakbaru al mala' sune manya manya ashrafal qawm wanda suke fada da da da'awa alladhina istakbaru wanda suke girman kai min qaumihi ay takabbaru anil iman sun yi girman kai game da imani ba su yadda ba sun imani suke faɗa lillazina stutsefu suke faɗa ga talakawa masu rauni liman amana minhu talakawan da suka yi imani cikinsu suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ayman min qaumihi badal mimma qablahu bi i'ada aljar ata'lamuna yanzu kun sani anna salihan mursalun min rabbi manya-manya ne suke faɗa talakawa yanzu ku da kuke bin annabi salihun nan yanzu ku kun tabbatar manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi salihan mursalun min rabbih manzo ne da ubangijinsa ya turo shi da aika kun yadda da wannan qalu na'am suka ce eh haka ne hasali ma inna bima ursila bihi mu'minuna mu dinnan abin da yazo da shi na aika daga Allah min imani da shi manya-manya suke jefa wa talaka irin wannan magana domin su ribato su ko su yaudaro su su fada cikin su ƙara yawa su kuma Allah ta'ala ya tabbatar da imani a zuciyarsu ya suka ce a'a wallahi mu mun yi da shi duk abin da ya faɗa gaskiya ne hasali ma saƙon da ya zo daga Allah mun karɓa mun imani daga nan ba me suka ci gaba cewa قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون qala alladhina istakbaru manya manya masu girma na mulki ko dukiya daga cikin mutanen annabi sallallahu alaihi salam inna billazi amantum bihi kafiruna saka ce to mu dinnan da kuke ganin mu abinda kuka yi imani da shi mu kuma mun kafirce masa ana gane ba su waɗancan sun ce inna bima ursila bihi mu'minuna su ko manya manya sun ce inna billazi amantum bihi kafiruna abinda kai imanin nan da shi annabi salihu da sakon da yazo daga Allah daga shi to mu kafirce masa walam yaqulu inna bima ursila bihi kafiruna izharan limukhalifatihim iyyahu domin suna bayyana saba wasu zuwa ga su talakawan waradda a waraddan limukalatihim kuma suna mai da maganar irin abin da talakawa suka faɗa sun ce su sun imani da shi da abin da ya zo da shi sun ma'amadu ilan naka daga nan bayan sun karita annabi salihu alaihi salam suna cutar da talakawa da suka yi imani da shi ke suka nufaci waccan taguwar zaje su halakata shi ne sun ma'amadu ilan naka wa kanan laha yawan filma tana da ranar shan ruwanta kamar yadda bayani gabata wa lahum yawmun su ma suna da rana tasu fa'amilu zalika aka ci gaba da wannan tsarin su sha yau da sha gobe wa in kanu iya ji juna min halabana randa ta sha ruwan ko kuma randa ba shansu ba ne shanta ne to za ta je ta dinga tsayawa unguwa-unguwa suna tatsanunar suna sha badal lima ine mu canje da wannan ruwan da ba su sha ba an fahimta ranar shanta za ta sha ruwa za ta ba su nono su sha ranar shan su kuma su dinga ibar ruwa suna sha to wannan haka Allah ya kaddara mata take dubbi ne daga nan duk da wannan ba su yadda ba halaka ta hausu jarrabawa daga Allah ta kama su ƙarshen su kuma ya zo daga nan mai faru فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم Mm.
وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين Allah ta'ala ke cewa sai suka ce faƙarun naƙa sai suka ji suka soke wannan taguwar da ya ja musu kunne a kanta tun farkon isar kun ji ya ce ai hazihi naqatu llahi lakum aya wannan taguwar Allah ce ba tawo bace aya ce gare ku kiyaye ta to duk da wannan jan kunne da ya musu basu yadda ba faƙarun naƙa ai aqara haqudaru wani mai suna qudaru shine zai soke ta ibnu salih ya amurhum bi an qatalaha bi sayf ya umarci magoya bayansa a ji a sare ta jakobi a kace ta wa atau an amri rabbihim suka yi taurin kai game da bin umarnin Allah ubangijinsu atau shine taurin kai ga abin da annabinsu ya faɗa kar su taɓa ta kuma suka taɓa ta daga nan wa huwa ma ballagahum rusuluhum salih suka yi taurin kai game da abin da sakon da annabinsu ya zo musu da shi min al'amari wa nahyi daga umarnin da ya ba su da kuma hanin da ya musu sun mastuhuzi'u bihi sannan suka ci gaba da yi wa annabi salihu izgili wasu ta'ajilu azaba ta'ajizan lahu suka ce azabar ma ta zo kusa su so suke ma azabar ta zo suna ganin kamar abin ba zai iya yi ba wa qalu suka ce ya salihu itina bi mata iduna ya salihu ka zo mana da abin da ka mana alƙawari ba ka ce in mun kai taguwar ba akwai azaba wala ta masuwa bi so in faye a kusa kuma azabun alim ai kai ka faɗi wannan ku yace eh to mun kashe ta azaba ta zo wannan shi ne fa irin ta'addancin da kafirai suka yi wa annabawa ba kuma duk abin da ya faru similar ɗinsa yana faruwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul anfal Allah ya ba mu labari ai sun ce a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana haza huwal haqqi min indika fa amtir alaina hijaratan min sama su abu jihal su asibi da wa'il suka ce abinda ka zo da shi din nan in gaskiya ne daga Allah to amanar ruwan duwatsu daga sama haka aka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana haza huwa laqamin indika fa amtir alaina hijaratan min sama aw itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi sai Allah ya ce aiwa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim ayyuka bakin su duk ta wurin kansu duk izgilinsu in dai kana nan ba za mu su azaba ba sun ci darajar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ƙara masa daraja Allah ta'ala ya ƙara mana besa kuma Allah ya ce in duk abin da za su faɗa da bakin su faɗa in dai kana nan ba za mu su azaba ba wa ma kana lahum mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce in kuma a cikin su akwai masu istighfari nan ma ba za mu su azaba ba mu kadai muka ribaci wannan albarmar amma duk al'ummatan duniya in sun karyata annabi su ba sa kwashewa lafiya amma mu ne Allah ta'ala ya ba mu albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa duk al'ummar da bala'i yayi mata yawa ta cigaba da istighfar istighfari ba bala'in da baya maganin sa man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makaraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib manzon Allah ce duk wanda ya lazumci istighfar to Allah ta'ala duk kuncin da ya shiga Allah zai fidda shi duk damuwar da ya shiga Allah zai yaye masa kuma Allah zai mai arziki ta inda bai tsammani ba an fahimci wannan saboda haka su mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Salihu ka zo mana da azabar da kace Allah zai mana ba ka ce in mun kace taguwa ba za a mana azaba eh to shikenan gashi mun kace ta fa qaruha suka soke taguwar saka ce salihu ka zo da abin da ka mana alkawari in kunta mina sadiki in kunta mina mursalin har in kai manzon Allah ne in manzon ne da gaske to shikenan ka zo mana da azabar muna jira daga nan me Allah ya musu
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين shikenan aikin ga ya riga ya gama suna faɗar wannan magana fa akazatumun rajfa ar-rajfa shine al-zalzala ma'a saut Allah ya musu girgizar ƙasa da kuma tsawa daga mala'ika jibril ƙasar ta daddare ko ina ya tsage kuma ga tsawa daga mala'ika jibril shike da wani gini sanadiyar halaka su gaba da fa akazatumun rajfa az-zalzalatu shadida min al-ard ƙasa ta girgiza wasaiha min sama da kuma tsawa daga sama fa asbahu fi darihim jasimina sai ga sun durkushe kowa a durkushe Allah ya kafa rayuwarsa kamar ba su bane dazu suke cika baki ba amma yi kaza a mana kaza an yi kaza ai kaza din to Allah ta'ala sai ya turo tsawa gami da da da girgizar kasa sai suka mutu kowa ya durkusa waqi'in ala sudurihim kowa ya nil down akan gwiwoyinsa sai Allah ya zare ransu gaba daya farrajifa تصاحب الفزع عادة والنجوم دلالة على عجز عن الحركة عجزا واقعا في المصير تن أدونير ما الله تعالى نما سوما كوا بني wanda zai je binne wani ma aka rasa duk Allah ya halakar da su gaba da da manya-manyan da ƙananan Allah kawai wanda ya tsiratar waɗanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam falamma jaa amruna najaina salihan a cikin suratul hud alaihi salam فلما جاء أمرنا نجينا صالحا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب
ومن قضي يوم عيز ومن خزي يومئذ
ذلك وعد ذلك وعد غير مكذوب Allah ta'ala yake cewa falan ma ja amruna lokacin da halakar mu ta zo daga Allah najjaina salihan sai muka tsayar da annabi sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna duk wanda ya imani da annabi sallallahu Allah ya tsallakar da shi ai kamar jirgin ruwan annabi nuhu ne alaihi salam duk wanda ya imani da shi to ya shiga wannan jirgi ya tsira tufan bai shafe shi ba haka annabi hudu shi ma wanda ya imani da shi to shi ma ya tsira to haka annabi salihu alaihi salam wanda ya imani da shi Allah ya tsiratar da shi Allah ya tsiratar da su da rahama daga Allah wa min kidhi yawmi iz daga irin wulakancin da ya faru a wannan yinin na kashe su lokaci ɗaya da Allah ya yi an gane ko wa min kidhi yawmi iz Allah ta'ala ke ce zalika wa'adun ghairu makdhub wannan alƙawari daga Allah ne ba abin ƙaryatawa ba ne a wani kun ya ce bayan sun kashe ta ya ce ciye ta mata'u fi dare kuma sanar su ayyam kwana uku Allah ya baku notice ba kun kashe ta kuwa ba ita kuje kwana uku Allah ya baku kwana uku tana cika Allah ya turo da tsawa fa akarattumur rajfa fa asbahu fi darihim jasimi sai ga su kowa ya mutu a gidansa garin ya zama gaba ɗaya ba mai motsi a garin ba wani mai rai duk Allah ya halakar da su a lokacin da annabi salihu me a lokacin
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين bayan Allah ya kashe su da tsawa da girgizar ƙasa annabin su annabi sallallahu sai ya juya musu baya bayan su garin ba kowa duk Allah ya halakar da su sai fesun din sai yake cewa fatawalla anhu ai a'arra salihu anhu annabi salihu ya juya baya ya fuskance su wa qala ya qaumi duk da sun mutum maki sai ya ku mutane na laqad ablagatukum risalata rabbi haqiqa na isar muku da sakon ubangiji na ni kam na fita na ce ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghayr na faɗa muku wannan na ce hazihi naqatullahi lakum aya na faɗa muku fazaruwa ta kulfi ardillah na faɗa muku wala tamassuha bi su'in fa ya'kusukum adhabun qarib na faɗa muku wazkuru ijala kulafa min ba'di adin wa bawwa'akum fil tattakiu misla qusuran wa tanituna aljibala biyuta fazkuru ala din na faɗa muku wannan me bai faɗa ba ba abin da bai faɗa ba yace duk abin da ya cancanta a faɗa muku a faɗa muku shine wa qala ya qaumi laqad ablagatukum risalata rabbi haƙiƙa a wannan saƙo daga ubangiji na na isar muku da shi wani satu lakum kuma na yi muku nasiha na yi muku nasiya na isar muku da saƙo amma walakin lati hibbunan nasihina sai dai ku mutane ne wanda ba ku ƙaunar nasiha inda kun ji nasihar da aka yi muku da wannan abin bai same ku ba an gane da kyau ko saboda ka har a yanzu ma bala'in da yake samun al'umma da yawa a galabiya bujirewa da'awar da malamai suke yi ne duk halin da aka yi ga cikin nan ba irin haska fitila da malamai ba sa yi kuma duk halin da muke cikin nan a yanzu karku daɗa karku rage zunuban da al'umma suke ne suka ja mana su tun da zunubi ya halakar da al'ummatan da zan gabata an shafe su a bayan ƙasa ba wanda aka bari to mu kuma zunubin tun da Allah ya yi alƙawarin ba zai halakar da mu a lokaci ɗaya ba amma zai iya rikide ya koma jarabawa kuma zai rikide ya koma annoba ya koma musifa ya koma tsada ya koma rahin zaman lafiya duk zunubai ne yake wannan amma Allah ta'ala a tsarinsa idan kun bi shi kun bi manzanninsa kun bi malamanku wallahi Allah ba wanda zai azabtar Allah ta'ala na cewa ga misalin alƙarya nan ma kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan misalin gari ne iya zo da cikin aminci arziki iya zo masu ta ko'ina duk abin da aka taba arziki ga zaman lafiya ga nutsuwa fa kafarar bi an umilla hiskai wa Allah butulci fa azaqa Allah libasul ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ya ce sai na dandana musu azabar tsoro da yunwa sakamakon irin abin da suke aikatawa kaga wannan aya ta yi daidai da halin da 'yan najeriya suke ciki akwai shekarun baya akwai wani bawan allah iyanan da rayuwarsa ɗan kasuwa ne yake faɗa min cewa lokacin shagari iya mulki kudin tirela ta fulawa ko tirela ta sukari buhu 600 a wancan lokacin to yanzu kudin buhu ɗaya ne wallahi yana nan da ransa yake faɗa min wannan labaran da kudin siya siya kudin da ake sai da fulawa buhu ɗaya a yanzu to a lokacin shagarar tirela za ka sai ta fulawa kudin siga buhu ɗaya a yanzu to a lokacin shagarar tirela guda za ka sai ta siga ga daddawon da ƙarfinsu da komai da iliminsu aka yi lokacin shagarar ƙanana daidai irin mu basari ba za a ba mu labari amma manya-manya duk sun san abin da aka yi a lokacin ba wani canji ba wani karni bane ya canja ai ba shekara 100 bace ta goye baya a'a a karnin ake ciki akwai buhu daya ya haifar da buhu 600 to kaga wannan yayi daidai da fa kafarar bi an umillahi kenan da can gunda zaka noma iya fadin makar masallacin da iyarin nan sai ya shi magidanci ya shekara iya ci dan kadan buhu 70 buhu 60 buhu 100 amma yanzu ka noma hectare kaza din amma amfanin ba zai zo ba to albarkar Allah yake zarewa kawai wane da salaransa 800,600,000 a wata babahin da zai ci amma yin salaranka 60,000,000 da ƙyar zai kai ka wata lafiya ka ji ba shi linkin ba linkin ga yana amma albarkar Allah ya zare ta to ba abin da yake kawo wannan illa zunubi zunubi ne yake kawo wannan an fahimci wannan tubanmu da ƙauracewa zunubai musamman da ake yin su a bayyane to shi ne zai sa Allah ya dama da nutsuwa da zaman lafiyar mu amma matukar aka ci gaba da saba wa Allah a bayyane to babu shakka mu da zaman lafiyar hidin da labarinsa nutsuwa irin ta da ba su dawa ba alƙawarin Allah ne yayi Allah ta'ala yana cewa wa ma ku wannan Allah ta'ala ba zai canja muku ba sai kun canja da kanku inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to annabi salihu ya juya fatawalla anhum wa qala ya qaumi laƙada ablagata kuma risalata rabbi haƙiƙa na isar da saƙon ubangiji na zuwa gare ku na faɗa muku wa nasihatu lakum na muku nasiha da abin da ya cancanta na faɗa muku sai na faɗa muku amma walakin la tuhibuna nasihin sai dai ku mutane ne wanda ba sa kaunar nasiha ba sa kaunar san gaskiya da abin da ka fahimta sun yi tawili to wannan shine karshen abin da ya faru anan annabi salihu da mutanansa in Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu tace maganar annabi lut alaihi salam Allah ta'ala ya samu dace mana albarka dab da ƙarshen wannan karatu sai muka yi baki manya-manyan baki shugabanninmu na ƙungiyar izala gombe kudu da gombe arewa ga sunan sun shigo mana masallaci a ziyarar da suka saba kawo duk shekara ba ma zancen ramadan ba a darussan da muke ta ta'alim a ranakun da muke karatu kowa ya san shugaba suna kokarin zuwa wannan gu ko muna tare da su a koda yaushe muna yi wa jagororinmu barka da zuwa da fatan alkhairi wannan aiki da kuke na zagaye da idan ku nuna muku irin abin da yake faruwa to muna muku fatan Allah ta'ala ya karbe shi Allah ta'ala ya sa wannan jihadi a cikin mizanin ayyukan ku na alkhairi kuma Allah ya tada magata a zuriyar ku wanda za su ɗora daga wannan aiki da kuke yi Allah ta'ala ya karɓa mana ya karɓa mu gaba ɗaya mana addu'an Allah ta'ala ya samu da cikin bayansu da ya yanta ya musu gafara a wannan wata mana roƙon Allah ta'ala ya mana rahama da mu da mahaifanmu da dukkan musulmi gaba ɗaya ya ji kanmu ya sa albarka a rayuwarmu to a to shi kenan to shi kenan to insha Allah kamar yadda muka saba za mu mai da abin magana zuwa ga shugaba wai Allah akwai sakon da ya zo mana da shi wanda insha Allah za mu ji daga bakin su din kamar yadda aka saba sai a dan yi hakuri a ji sakon da suka zo da shi insha Allah shugaba bismillah ya bismillah insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jama'ar wannan guri gaba daya mu Allah kai mana albarka amin Allah kai mana albarka wato gurin na ku akwai sha'awa kwarai da gaske a gidan sai guri abin sha'awa akwai manya akwai yara ƙanana kusan manya kan duk wanda ya yi musu wanta yi musu wanta a hanyar mutu da ma an yi nisa tana baya sun yi baya iri na irin wancan irin wancan duk mun baya sun yi baya kuma karasa cikin kuma kamata da kawai ba karasa ba yara kuma za su karba dama haka ake so duk kungiyar da ke da duniya ka ga babu yara kanana a cikin wannan kungiyar ba za ka karanta ba inda za ka je idan jiri na irin yana kuma shiga rayu in shiga hanyar gwamnati kowa ne da bukata babu amma in aka ce a gauraye ake ga manya ga yara kanana Allah kai mana albarka.
amin ya Allah Yara ƙarara ku ci gaba da zuwa kuna jin abin da manyan suke faɗi malaman da da malaman nan suke faɗi. Kuma da tsari kuma ne za ku rike wannan wuri.
insha Allah
Ko ana so ko ba a so gaba ku za ku rike wannan wuri saboda haka don Allah yara ƙananan nan matasa matasan nan kada ku sare da zuwa wannan wuri. Ku ci gaba da zuwa in wayannan da ta suka kauce sai mabiyan su su karba an suka kauce su kuma fara marana su ma kun taso lokacin sai ku karba haka za a yi ta tafiya Allah ka taimake mu amin ya Allah wato muna zagayawa mu je ko ina mu ga yadda ake gudanar da ayyuka ka ce wani zai karatu a guri kaza wani zai karatu a guri kaza wani zai karatu a guri kaza ko kudin lakati ka gani ba zai dauka cewar ba ka damu da abin da yake ba saboda ka tafi ayyukan mu gaba ɗaya muke ziyarar irin wayannan gurare don mu gani yadda ake gudanar da abubuwa saboda muna fata Allah bai mana albarka Amin.
kuma lokacin jami'in tunda ya yi wajen tsawaita ba zan ba su gaban arewa shi ma idan ce wani abu kaɗan shi ma sai mu rufe sai mu ba malam ya mana addu'a a kafin lokacin tashi ya mutu wassalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Muna ƙara yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya bisa wani ni'ima da ya mana. Mai Allah mu ci gaba da yi wa Allah godiya. Domin in Allah ya sa rayuwarka ta dole akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala bauta ko kayan nasara sai ne kai masu godiya. Kuma ka roƙe shi ya baka ikon dogewa wurin yin wannan ibada da kake yi. kuma ka roƙe shi ya sanya maka ikilasi domin ka samu daman ci gaba da gabatar da wani aiki da kuma musulmi na tunda da ake cewa za a fara azumi amma in allah ya sa rayuwar ta kai wata kuma yau haka muna da goma insha Allah kuma kan shi kure kawai daman yawan sa talatin ne da wannan kuma ba su rai ba gaskiya ne to abu ne kamata mu yi mun sani dai kuma da yake na insha Allah ta'ala mai kokari ne to sai a ƙara kokari a abun da ya saura domin koyi da manzon Rahman sallallahu alaihi wasallam hasali ma a gurin ƙarshe yakan yi wata bauta ita ma wanda ta yi bautu ne wanda ana yin ta ne a cikin mazuni to saboda haka mu ƙara kokari mu yi wa Allah godiya mu yi ta kokari yanzu ta ire-iren wannan majalisu kuma mu samu muna ƙara kokari wurin kyautatawa tsakanin mu a rayuwar musulmi ana buƙatar ya zama yana da wani amfani a tsakanin al'ummar da yake raye yanzu ga wani ba Allah shi ne gabatar da darasi na fassara a Qur'ani insha Allah ta'ala wanda Allah sa rayuwarsa ta kai ran da babu shi da azumi ko kuma a wani darasi da ke gabatarwa a cikin sati na talimat in Allah ya karbi rayuwarsa in ka farko ka ji ba shi bane ka tambaya ka dira kai ba ne sai ka ce maka Allahu akbar Allah ya masa rasuwa to wallahi sai ka masa addu'a ka ce ah Allahu akbar ka ga rayuwar malam malam ina ce malam yana ce mana kaza da kaza da kaza da kaza to abin da ake bukatar rayuwar musulmi ta zama shi kenan ta zama mai amfani a tsakanin al'ummar da kake rayu Allah sanya albarka cikin rayuwar mu amin kuma yi wa Allah addu'a domin Allah ya kai rayuwarka ga wata gaba ta ibada shi ma ya inganta saboda ka tunda Allah ta ya yi ta kawo bana muna yin azumi wasu ba su gani ba gaskiya ne wasu ma yau ne ma Allah ta dora yau Haka.
ko musulmi ne ya bamu sosai to muna addu'a Allah ya kai rayuwar mu ga karshen azumi ya ba mu ikon gabatar da ibadodin da zai ba mu ladan da yake ba wa yasa masu ibada da kuma kare rayuwar mu har yanzu da wani azumi domin lallai muna kwaɗayin haka ne suna sanya albarkar rayuwar mu amin Allah ka yi lada da mizanin ayyukan da ake gabatar da wani Amin.
Allah kuma ya Allah ya fi Amin.
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to muna yi wa Allah ta'ala godiya da ziyarar waɗannan jagorori namu shugabanninmu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma mun ji irin sakon da suka zo mana da karfafa gwiwa da karfafawa musamman matasa gwiwa game da a tsaya a dage a jajirce a irin waɗannan ayyuka na alkhairi tunda abin ya zama ga gado ne kabidin an kabidin da can baya ba mu bane yanzu Allah ya kaddara mu ne nan gaba ba mu bane wa'ansu ne haka rayuwar take saboda karka yadda damar ka ta wuce a matsayin ka na matashi ka yi wa kanka tanajin alkhairi a gaban rayuwarka Allah ta'ala ya mana jagora kuma ya mai da kowa gidansa lafiya wanda ya zo waɗannan gwarabi Allah ta'ala mai da kowa gida lafiya ladan da ake samu a irin waɗannan gwarabi Allah ta'ala ya haɗa mu da shi dattawan mu Allah ya kara musu lafiya masu jinya a gida ko asibiti Allah ta'ala ya ba su lafiya wanda muka rasa a cikin mu Allah ya ji kansu da mu da zuriyar mu Allah ka tarbiyyantar da mu ka ɗora mu a hanya madidiciya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah dukkan bukatunmu ka biya mana na alkhairi akwai wani bawan Allah wanda ya aiko da alqur'anai dama tun ina gida ya mun waya cewa zai ka alqur'anai a bawa ɗaliban ilimi su dinga karantawa ko aje su a masallaci dogaci nan ya aiko amma ya ce aiwa mahaifiyarsa addu'a ta rasu Allah ta'ala ya karbe ta to muna mata addu'an Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata da ita da dukkanin al'ummar musulmi mahaifanmu da dukkan musulmi Allah ya fi musu kuma Allah ta'ala ya ƙara maka albarka tunda za ka tuna da rayuwar mahaifiyarka har kamar sadaka da alkur'ani ka nemi a mata addu'a wani alamar albarkaci iya cikin haƙƙin mahaifa a kan ɗa ko da ba sa nan kai musu addu'a da dukkan abin da Allah ta'ala ya hore ma muna don Allah ya karɓa ma wannan aiki naka da namu gaba ɗaya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله